ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المصلون حياكم الله تبارك وتعالى وبكم وطاب ممشاكم وممساكم وتبوأتم من الجنة منزلا أما بعد أيها الإخوة المصلون سوف نفتتح سلسلة جديدة تتعلق بصيام رمضان وأحكامه واليوم نتعايش مع سؤال يطرح في كل سنة في مثل هذا الوقت قبل رمضان وفي رمضان ألا وهو السؤال عن الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان خوفا عن نفسيهما أو على ولديهما ما الحكم إذا أفطرتا فتتباين الآراء تباينت الآراء والأحكام تبعا لقراءة أو لقراءات في آية من القرآن الحكيم فبسبب القراءات وتفسيرها اختلف أقوال الفقهاء من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا تبعا لاختلاف القراءات والمعاني فبذلك تجد كثيرا من النساء إذا اقترب رمضان يتساءلن عن حكمه أنهن أفطرن في رمضان لأنهن كانت أو كن حاملات أو مربعات فما حكمهن أيقضين أو يفدين تبعا لأقوال الفقهاء الذي ورد حول الآية الكريمة فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطوقونه هذه هي القراءات المتعلقة بهذه الآية ومعانيها تختلف بحسب اختلاف القراءات فلذلك نجد تقريبا أربعة مواقف والفتوى للفقهاء أمن أفطرت في رمضان فقال بعض الفقهاء إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها تفطر ولا تقضي ولا تفضي القول الأول والقول الثاني أنها تفطر وتقضي وتفضي القول الثالث أنها تقضي ولا تفضي والقول الرابع أنها تفضي ولا تقضي yan uwa musulmi a wannan rana mai albarka wanda kuma wannan masallaci mai albarka ke cika shekara uku za mu buɗe sabon silsila ne da ya shafi hukuncin ramadan da waɗansu hukunce-hukunce da suke da alaƙa da watan ramadana a irin daidai wannan lokaci a kuma kowace shekara akwai wata tabbaya da take yawan maimaituwa ita ce mai ciki ko mai shayarwa idan sun sha cikin watan ramadan menene hukuncin da yake kansu duk shekara ana ta tattauna wannan batu kuma ya samo asali tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma har wannan rana tattauna ana ta tattauna ta a dalilin ayar da ta zo ta ba da sassauci ga tsofaffi da marasa lafiya Abdullahi dan Abbas ya ce masu juna biyu da masu shayarwa su ma suna shiga ƙarƙashin aya kuma ayar ana karanta ta ta hanyoyi guda uku wanda ya sa ma'anonin da suka badar gwargwadon haka malamin suka saba a kan hukunci mai shayarwa da kuma matar da ta aihu cikin watan ramadana tattaunawa ce mai tsawo ibnu jarir qabari a cikin tafsirin shi ya tattaro maganganun gabaki ɗaya amma ƙarshe ya tsaya akan matsayin shi wacce take ita ce za mu ba da kulasarta akan wannan mumbari malamai suna ganin mai ciki da wadda ta shayar cikin watan ramadan in tana jin tsoron za ta galabaita ta wahaltu ko ɗanta zai galabaita ya wahaltu tana da hukunci guda hudu da su ne shahararru ko dai tana da damar ta sha azumi da ya kwanciyarta a ɗaki ba ciyarwa ba ramawa har abada ta sha banza za ta ajiye azumi ba ramuwa ba siyarwa wanda zai magana ta farko magana ta biyu tana da damar da za ta sha azumi amma za ta ciyar za ta kuma rama kishiyar magana ta farko kenan magana ta uku tana da damar da za ta sha azumi ta rama idan ta samu hali ba ciyarwa a kanta magana ta hudu shine idan ta samu dama a cikin ramadan ko a wajen ramadan za ta ciyar amma ba ramuwar azumi a kanta saboda Allah madaukakin sarki ya ce shi watan ramadan Allah ya wajata azumi a cikin shi wanda ya halarci watan cikin ku ya halarci shi ko ya azumce shi sai ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra wanda yake bai da lafiya ko yana kan tafarki a halin tafiya fa iddatu min ayamin ukhra adadin kwanaki da ya sha to ya rama su a ɗan waɗansu kwanaki na daban sai ce wa alal ladina yuqinuhu fidyatun fa'amu miski wa alal ladina yuqinuhu waɗanda suke iya yin azumin amma da nauyi da wahala ay yuqinuhu bi mashaqqatin wa shidda waɗanda za su iya akwai tsanani akwai wahala cikin azumin sai ce fa'idatun wa alal ladina yuqinuhu fidyatun fa'amu miski to su ciyar da miski a zaɗa abu zai ce da tsoho tuku da mai jinya da mai ciki da mai shayarwa ce da su Allah maɗaukacin sarki ke magana amma duran ayar abin da ta tambaya wa alal ladina yuqimuna fidyatun ta'amu miskin malamai suka ce a karan lokaci ana magana ne akan tsoho da mara lafiya waɗanda idan za su yi azumin za su galabaita su wahaltu sai Allah ya ce to su su ba da abinci fidya ta miski wannan shi ne farko a fara wata ramadan daga baya sai Allah ya soke hukunci wanda zai iya yin azumi ya yi wanda dalilin tsufa dalilin rashin lafiyar da ba zai warke ba shi kuma sai aka ce ya bada abinci miski a zaɗa abu sai yake mai ciyarwa da mai ciki tana cikin wani wanda ya sa malamai suka yi saɓani maganganu guda hudu kamar yadda na ambaci amma kulatar magana ga masu gidaje da mata da suke sauraron mu bisa tattarawar dukkanin dalilai duk wanda ta sha azumi a cikin watan ramadana a dalilin tana da juna biyu a dalilin ta haihu cikin watan ramadana wannan azumin har abada wajibi ne yana kanta domin kuma za ta rama shi dan da aka ce wa alal ladina yuqimunahu fidyatun fa'amu miskin ibn jarir qabari yace da ana magana ne akan mata da ta shayar ta ciyar yake ya rantse da Allah da lafazin ayat sai ya kai saboda wannan shi ne farkon hukunci sai aka kunci an soke wanda zai iya yin azumi da sha ya ce to waɗanda za su rage da mata ne mai ciki da mai shayarwa sai ce da Allah maɗaukacin sarki sai ce wa alal lawati yudhikna akan mata waɗanda za su iya yin azumi da sha ya ce ga a dawo magana akan mai shayarwa da wanda take ciki da haka duran ayar bai sako mai ciki ba bai sako mai shayarwa ba da haka duk matar da ta sha azumi a cikin watan ramadana a dalilin za ka walahutu a dalilin abin da take ɗauka zai wahaltu tana da damar ta sha azumi amma wajibi ne ta rama wannan azumi inda fatawa ta bambanta shine wacce ta sha azumi a dalilin ɗan da take shayarwa zai rasa nono aka ce ita za ta haɗa da ba da fidiya saboda ta ajiye azumin ba a dalilin karan kanta ba kuma tana da wata kofa ta musamman mace idan ba za ta yi azumi ba saboda ɗanta baya samun nono ai akwai yan kwangilar shayarwa ta bawa wata matar man ta biya ta ta shayar mata ita tun da ba ta da ruwan nono da haka akwai zaɓi in ta ajiye azumi ana binta tarar ramuwar azumi da kuma fada kafara akan ita wannan wannan shine magana rajiha da haka yan uwa waɗanda matansu suka ajiye azumi a dalilin sun haihu a dalilin suna sharwa a cikin watan ramadana fatawar da ake ta yadawa har yanzu a raye akwai malamai da suke ganin lalle ita ce wannan fatawar su ciyarwa a cewa ta da ce amma gaskiyar magana shine tana da buƙatar ta ciyar in ta ajiye ne a dalilin tausayin jinjirinta za ta haɗa da ramuwar azumi da ciyarwa idan matsalar a karan kanta ne wani ana buƙatar ta fara azumi waɗanda suka ce idan ta ajiye ciyarwa kaɗai za ta yi idan ka bibi fatawarsa kuma za ka ga sun yi rawa cikin fatawa ɗaya daga cikin malamai da na tattauna fatawarsa sai ya ce idan mace za ta samu ta tabuki na haihuwa ɗaya biyu uku a jere to ya dace ta haɗa da istighfari da tuba zuwa ga Allah amma ba za ta rama azumi ba idan fatawa ce ta ce mata kar ta rama azumi aka ce ta haɗa da istighfari to akwai alamar shakku ga wanda yake ba da wannan fatawa sannan idan aka ce duk lokacin da mai ciki ta yi azumi ba za ta yi azumi ba ba za ta shayar ba za ka samu wata mata tana shekara ashirin da tun da ta aure ba ta da hutu ko da ciki ko da shayarwa wannan yana nufi za ta yi shekara ashirin kenan ba ta azumi wata ramadana tare da tana yi kuma zan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsara su na shafatu wa aqlil wa dini masu tawayar addini masu tawayar hankali kai kuma sai ka je ka yi shekara ashirin ba ta azumi kawai sai dai ka bada abinci abincin ma wata ƙillan ne gidanta za ta ɗauka a bayan ta dafa ta dafa hanzarta miƙe ƙafafa azumi kenan za ta yi shekara ashirin babu azumi kuma a yi kokowar shiga aljanna da ita da Allah ya ce wa fiza ni shafan ya sana fasil mutana bi suna da haka lalle ɗan uwa mata waɗanda suka sha azumi a cikin watan ramadana da magidantan su abin da ya fi dacewa a gare su lalle a yi umarni a lokacin da suka damu dama suka samu iyawa su rama wannan azumin wanda suka sha dan tausayin jaririnsu ko don tausayin abin da ke cikin su waɗannan za su haɗa da rabuwar azumi da kuma kafara a kullu ma tasawwur Allahumma habib ilayna al-iman wa zalim fi qulubina wa karrih ilayna al-kufr wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ومحاسبة النفس والتفكر في الوقوف أمام الباري تبارك وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن عباد الله من الأحكام التي نتناولها قبل شروعنا في رمضان سؤال آخر يتعلق بأصحاب القروح الميتة أو ما يعرف بألسة هم كذلك يعتقدون أن لا صيام عليهم وإنما عليهم الفدية فقط وهذا خطأ فادح إثما يطعم ويفدي ولا يصوم من كان شيخا كبيرا أو ذا مرض مزمن الذي لا يرجى برؤه وشفاؤه عباد الله أشكرا خطبة تبيو mun sake jan hankalin mu da jin tsoron Allah madaukakin sarki da biyayya a gare shi mu zamanto kuma muna jin tsoron Allah a duk inda muka samu kanmu kamar yadda hudu bacce ke sanarwa mu zamanto muna bibiyar muna na ayyukan mu da kyawawa don su soke su muna mu'amalantar mutane da kuma ɗabi'u waɗanda suke kyawawa tambayar da ake yawan maimaitawa kuma take faruwa a tsakaninmu masu ciwon ulcer za suna gaya musu ta ta zama chronic su ma ba sa so su yi azumi suna so su ba da kuɗi ko su ba da abinci sai su yi zaman su su ci gaba da shakatawa wannan ita ma kuskure ne a cikin azumin watan ramadana waɗanda aka ba da dama su ci da abinci ko su ba da fidiya ba azumi a kansu waɗannan mutane guda biyu in ba ka faɗo cikin su ba to akwai kuskure ko dai zaman to mutum ya kai tsufa irin na tukuf babu da mutum zai dawo yawo ko rashin lafiya da an tabbatar ba waraka a kanta da ita mutum zai mutu wata ilma likita ya auna ya gani masu irin wannan ciwon ba sa wuce shekara kaza kuma ba a iya yin azumi da su saboda tsananin ihirwa da suke samu ko karkarwa idan sun ji yunwa waɗannan su ne aka ba da dama su ajiye azumi amma masu ols a lokacin da ta falka a cikin watan ramadan ko ciwon ya motsa ba za su iya azumi ba su ma suna da damar su ajiye ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى wanda ya kasance bai da lafiya ko yana halin tafiya Allah ya ce wasu kwanakin na daban sai azumi da haka duk wanda ya dau azumi ya tsufa za ta takura mashi za ta uzura mashi wannan tun asubahi ne ko karfe goma na safe ne ko sha biyu rana ne ko gabanin magariba ne duk wanda ya zai ga labai sa zai shiga halin a fita daga hayyacin bai shiga cikin takura yana da dama ya ajiye azumi amma fa'idatu min ayyamin ukhra abinda ƴan uwa suke samun kuskure shine wanda ya sha azumi 20 a cikin watan Ramadana ko 15 idan ya tashi ramawa yakan dauka sai ya sake daukar su a jere har zuwa ƙarshe ya rama wannan idan mutum ya sha azumin watan Ramadana a dalilin ulsa ya lallabu kwanakin da yake ganin bai da matsala ko ulsa ba ta fiye tashi a cikin su ba sai rika dama su ɗaya bayan ɗaya idan ya ɗaya huta bayan kwana goma ko kwana goma sha biyar ko kwana ashirin sai ya sake ɗaya insha Allah ta'ala kafin shekara ta kare zai rage ta wannan azumi na shi kuma akwai magunguna da ake sha ko na likitoci ko na Hausa ana warkewa duk da ciwon ana warkewa ba a fatawa da cewa mutum ya ciya duk ciwon da ake da yakini yana warkewa ba a ci da wa da ne ciwon da yake da yakini ba a warkewa a kansa ba a samun waraka wannan shine ake ciyarwa ba a azumi a kan shi shi da muka faɗa masu ciwon gishirwa ko masu ciwon yunwa wanda ya zama to ba za su iya minti goma ba ko awa ɗaya ko awa biyu ba tare da abinci a jikinsu ba ko tsoho tukuf ko ashabu shaba waɗanda su kuma ba sa iya mallakar sha'awar su ko da ta awa ɗaya waɗannan su ne malamai suka ce an ba su damar su ciyar ba za su raba azumi ba sai dai su ba da abinci abin da muka faɗa daidai Allah ta amfane mu da shi Allahumma hafiz ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrij ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan واجعلنا من الراشدين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ارحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر